أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan rana da muke karatu a cikin wannan littafi na Riyadu Salihi mun soma karatu a cikin babi na 238 wato babu fadlil zikri wal hasi alaihi babu da ke magana akan falalar zikiri da kuma kwadaitarwa da musulunci ya yi cewa lalle musulmi ya yi ta zikiri ya ta ambaton Allah maɗaukakin sarki mun karanta ayoyin da Allah maɗaukakin sarki ya yi magana wasu daga cikin ayoyin da malam ya kawo za mu tashi akan hadisai وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم متفق عليه an samu hadisi daga abi huraira yadda Allah su kara tabbata a gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace akwai wasu kalmomi guda biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace suna da saukin fada akan harshe suna da saukin fadi akan harshe sa'annan suna da nauyi akan ma'auni ranar tashin alkiyama sa'annan Allah madaukakin sarki yana kaunar su waɗannan kalmomi su ne subhanallahi sarki ya tabbata ga Allah wa bihamdihi godiya ta tabbata ga Allah subhanallahi alazim sarki ya tabbata ga Allah wanda yake mai girma wannan shine fassarar waɗannan kalmomi ana son musulmi ya yawaita faɗin su subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim mutum yayi ta faɗin su da safe da rana da hantsi da daddare da yamma da duk wasu lokaci mutum ya ringa faɗan su yana gida mutum ya faɗe su bayan ya fita a gida mutum ya faɗe su yana tuka mota mutum ya faɗe su yana zama a ofis mutum ya faɗe su yana kasuwa duk lokacin da ya samu faraga ya sai subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim mutum ya zama bakin shi ya zama danye da faɗin waɗannan kalmomi wato kun ga yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace suna da nauyi akan ma'auni in an tambaye ka yaya nauyi su yake to shi kalmar sunan Allah ma tukuna ai maganar nauyi ya kare ai ba abin da ke rinjayen sunan Allah eh babu shi babu shi shi yasa hadisul bidaka hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin wani bawa daga cikin bayan Allah wanda za a je a yi masa hisabi a nuna masa zunubansa a wannan rayuwa ta duniya takardu takardu ɗaya baya ɗaya har tasa'in da tara takarda ɗaya in an buɗe ta iyakan ganin gaɗinansa shi kai shi da ya ga takardun ya ga laifuka ne a ciki sai ya sadakar cewa ya zama ɗan wuta a bakin ma'auni ya yadda ya sadakar zai tafi wuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kama hanya ma sai a ce tsaya sai Allah ya ce masa akwai wani kayan ka da muka ajiye ma kana da wata ajiya a wajen mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai a fito da shi yasa ake kiran shi hadithul bidaqa takada ne kamar aidika dan kaddani a ciki akwai la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam shikenan sai a ce ga wani kayanka da aka ajiye ma har shi ya ga abun sai a dora akan ma'auni sai wannan sai rinjaye duk zunubansa har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce to me zai rinjaye sunan Allah ai babu shi har kenan wanda yana cikin falala ta la ilaha illallah mutum ya ringa cewa la ilaha illallah kuma ya ringa faɗa da gaske ya ringa faɗa da gaske ina nufin ta zama gaskiya haka yake faɗa ya zama gaskiya a cikin aiki abin da yasa ake cewa ya faɗa da gaske a iya samu wanda yake faɗa ƙarya yake la ilaha illallah ba za ka ga mutum yana faɗa amma ba gaskiya yake ya ne za ka gane idan mutum ya ce la ilaha illallah sai dai yana tsafi ai ba sai ma wani dogon karatu ba ka san ƙarya yake ko gaskiya yake a ba gaskiya yake ba gashi yana furta ta amma tsafi yake kaga ka san wannan ƙarya yake faɗi daidai yake da mutumin da yake wani aiki yana faɗa fitowa ta ba zai yi ba eh mutum ya dauke ka a mota ka ce gaskiya ni fa wuta za ni yana cewa wuta zan kai ka amma sai kaga ya danna yayi conference center yana cewa wuta zan kai ka wuta zan kai ka ga yayi ya wuce yanya na yana ce ma amma wuta za mu wuta za mu ka gan shi ka gan ka a lafiya na ai ka san dai ko ya faɗi wuta za mu so miliyan 100 ka san ƙarya yake na ka san kalmar daban da inda ya dosa to akwai waɗanda suke la ilaha illallah fa haka Allah ya tsare mu eh musiba ce babba mutum ya ringa akwai nawaqidu la ilaha illallah abubuwa da suke warware ta saboda tuka ce da warwara dan ma'anarta shine mutum ya yarda ba wanda zai bautawa sai Allah ya yarda babu wani abun bautawa da gaskiya sai Allah ya yarda cewa ba wanda yake azurtawa sai Allah ya da cewa ba mai kashewa ba mai rayawa ba gasu nan kawai sai Allah shike nan da kuma sai ya furta ta ta wannan mutum ya samu lada mai yawa ya samu lada sa'annan shi ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisin Mu'az bin Jabal wanda yace manzo Allah yana ta ya kira shi suna manzo Allah ya goya shi akan abun hawa yace suna cikin tafiya sai ya kira shi yace ya kai Mu'az dan Jaba sai yace na amsa kiran ka ya Rasulullah yace sai kuma ya kyale ni zai ce mun komai yace sai an dau lokaci sai ya kara kira na amsa sai kuma ya kyale ni haka muka yi karshe yace wa sayyidina Mu'az dan Jaba yace ku ka san haƙƙin Allah akan bayinsa sai ya ce a Allah da manzansa su suka sani sai ya ce to haƙƙin Allah a kan bayansa shi ne su bauta masa kasi tarayya da shi ka su bauta Allah babu shirka sai ya ce ko ka san kuma haƙƙin bayi a kan Allah ya ce shi ne shi kuma ya shigar da su aljanna ya shigar da duk wanda bai shirka da shi ba aljanna saboda Allah yana gafara na shi yasa zaka ga alqur'ani cike yake da ku yi wata gafir li zambika na wata bi bi hamdi rabbika na ga su da ayoyi da suke neman ga mutum ya nemi gafara Allah da yawa a cikin alqur'ani saboda me mutum ya zama yana neman gafarar Allah don me domin inna Allah ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai Allah ya ci a nemi gafararsa ne dan zai gafarar har ma wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da ba dan kuna saba wa Allah ba da ba dan kuna sabon Allah ba kuna tuba kenan yace da a ce kun zauna ba mai sabo yace da duk sai Allah ya tafiyar da ku duka sai ya kawo wasu bayi wanda za su yi sabo su tuba ya gafarta musu da ya cika sunan shi mai gafara amma wannan ba lazifi bane ba gobe ka je sabo na kar ka ji an ce ba dan ba sabo ba ka ce shikenan ka samu hanya dole wasu su saba wa Allah kuma kowa ne sabo ne amma sai dai sabon ya sha bambam akwai sabo na Allah waɗanda mai son kanshi da lafiya mai son haɗuwa da Allah lafiya mai kwaɗayin shiga aljanna zai nisance su dauki misalin zina wanda da yake son su wanye da Allah lafiya ba zai ringa zina ba wanda da yake son su wanye da Allah lafiya ba zai ringa shan giya ba ga sunan ga sunan manyan manyan zunubai kisan kai na ga sunan wanda Allah madaukakin sarki yayi alƙawarin azaba da akan su a cikin alƙur'ani da Allah madaukakin sarki ya zana da ya soma da shirka yace wallazina la yad'una ma Allahi ilahan akhar sai yace wala yaqtuluna nafsan allati harama Allahu illa bil haqqi sai yace wala yazunun ba sa zina ni Allah ya ce ya ce wa man ya fa'al zalika sai ya ce yalqa asama yuda'afu lahu al'azabu yawm al-qiyama wa yakhlud fihi muhana amma sai Allah ya illa man taba sai da wanda ya tuba ka kenan Allah yana son a tuba in dai ba mutum ya saki lokaci ya kure ba Allah ya kiyaye domin akwai lokaci da yake kurewa na tuba kuma alkurani ya gaya mana lokacin mutum ya sake a zararen shi bai tuba ba mutum ya sake ba zai tuba ba sai ya ga mala'ikan mutuwa ya zo ga mala'ikan mutuwa ya tabbatar mutuwa zai yi ba wai maganin ba ka da lafiya ba mutum bai da lafiya nan ba lokacin bane shi rashin lafiya ba mutuwa bane ba abin da hada mutuwa da rashin lafiya karatu da yake da wahalan ganewa ke mutuwa ba da mutuwa da rashin lafiya haka suka yi rashin lafiya ta yi nan mutuwa ta yi nan ita mutuwa ba a bakonta da wani rashin lafiya da yawa kakan ga akan yi rashin lafiya kamun a mutu rahama ce ta Allah don ya wanwanke na don a wanke mutum amma ba wai ita ce mutuwa ba a ruwanta idan duk duniya ta fi kowa lafiya ta ɗinka na cika zai ka mutu an gane eh ba ita ba ruwanta da wayin ta zo dauka ta samu mutum lafiya garau sai ta kyale shi a'a lokaci ne da lokacin mara lafiya da lokacin mai lafiya da lokacin duk da yake a wajen mutuwa ya cika ya cika bai cika ba bai cika ba idan bai cika nan ba shi yasa zaka ga mutane suna tsanan ciwo mai tsanani ana sa ran ba za su kai gobe ba ba za su kai zo su kai shekaru wani kuma sai ya shafar da su kawai zai mutu lafiyar shi da wanda ya same shi ba wanda ya same shi saboda ba maganan hatta mutum ya gane wannan ya zauna a kwakwalwar shi ba karamin canji zai samu ba a rayuwar shi domin da yawa ta ɗan yakan raya mana cewa ba za mu mutu ba sai mun tsufa nawa haka yake mana karatu yana sa ba za ka mutu ba sai ka tsufa ba za ka mutu ba sai ka yi wani rashin lafiya wanda za ka san cewa na duk babu in Allah ya rubuta zai faru haka in bai rubuta ba babu kawai sai dai mutum ya ji mutum nawa za ka ga ya shirya zai tafi aiki ya sa kod ya sa da kya sai ya ce ma ya mutu kwanaki a nan lugbe akwai wani ba Allah da ya rasu an zo za a yi bardana za ake ba da labari ya shirya zai tafi ofis ya yi ya yi sa komai lafiya lau sai matarsa ta ce da Allah ya jira ta ya shigo da ita gari ya rage mata hanya har ya juya mota ta tsaye da shi akan za ta ɗauko ya rage mata hanya kafin ta ɗauko abin da za ta ɗauko ya rasu a nan lugu ana tanana ta yayi yayi kaza ya za turare yayi waye na kirka ya ruwan mala'ikan mutuwa da wani turaren ka ha ina ruwan ba ruwan shi kawai lokaci yayi za ka mutu ko idan mutum ya gane wannan kaga zai shiga taisayin sa duk inda yake zai ta kokari ya ta tattali tattali na bin Allah dan shine kawai maganin mutuwa maganin mutuwa kawai ka zama cikin bin Allah da ran da ta zo ma sai ka yi shi kenan dan za ta zo amma wacce za ta zo ba wanda ya sani sai Allah wacce za ta zo ina za ta sami mutum me yake yi na me yake yi a ina ne yaya za a yi duk ba wanda ya sani sai Allah amma ta dire nafsun ma za ta ci bugadan amma ta dire nafsun bi ayi ardin ta mu Allah ya ce wannan ilimi ne shi ya barwa kai shi Allah madaukakin sarki ya samu cika da imani Allah kuma ya ja kwanan mu na amin da ka sai mu yawaita faɗin waɗannan kalmomi guda biyu subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim wa anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam la an aqula subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa allah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma dala'at alaihi shams rawahu muslim an samu hadisi daga abi hurairah har wa yau yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce na ce wato na ce subhanallahi na ce alhamdulillahi na ce la ilaha illallah na ce allahu akbar a bani dama na farta wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi mun ya fi mun a bani duk wani abin da rana ta fito ta haska shi ayan gane kaga duk duniya ke don ba inda rana ba ta haskawa sai yanzu akan dala dubu goma na sai labarin ka ya zama daban to annabi sallallahu alaihi wasallam nuna girma na wannan cewa waɗannan ya faɗi wannan ya fa a bashi duniya duk da abin da ke cikinta saboda matsayin kalmomi ne masu girma to kaga shi ma mutum zai subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar yayi ta nana ta su gurgudun yanda ya sami iko wa anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala man qala la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir fi yawmin mi'ata marra kana lahu adla ashri rikabi وكتب له مئة حسنة ومهيت عنه مئة سيئة وكان له هزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمشي ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه وقال من قال سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمده في يوم مئة مرة هدت خداياه وإن كان مثل زبد البحر muttafaqun alayh an samu hadisi har wa yau daga abi huraira da Allah ta tsara tabbata a gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace duk mutumin da yace la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kun ji wannan saboda salatai masu kwatankwacin wannan suna nan wajen guda uku akwai na shiga kasuwa shi yana da ƙari shi da la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamutu bi yadihi alkhairu wa huwa ala kulli shay'in qadir shi ne addu'a da idan ka shiga kasuwa kai Allah zai baka lada miliyan daya kaga dan kasuwa ko bai ci riba ba na? a ina nufin ko da bai da kaya ba ya dawo gida da wannan ai ya saba na? bare ma Allah ya kawo kasuwa amma ina nufin ko da a ce ba wanda ya ce kaya a ce da wannan ya tsira ai sai hamdala eh lada miliyan daya ko ba sai dan kasuwa ba kai ma da kaje siyan kaya in kai wannan za a baka lada ko kula za ka shiga dan kasuwa ce amma shedan ba zai barka ka tuna ba eh haka yake sai wanda Allah ya zaba ba ka ba sai ka shiga so goma baka tuna ba eh to wannan kaga bai kai wancan ba wannan kawai la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir mutum ya faɗa guda ɗari idan mutum ya faɗi wannan a rana ɗaya so ɗari na farko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce za a ba shi lada kamar ya yanta wuyaye guda goma bayi bawa ɗaya bawa biyu bawa uku har goma Allah zai baka ladan ka yanta wuyaye goma ba tsaya nan ba za a rubuta maka kyakkyawan aiki guda ɗari sannan za a yafe ma miyagun ayyukanka guda ɗari sannan wannan abin da ka faɗa zai zama ma garkuwa daga shida shi yasa wanda yake jin tsoron wasu za su masa sihiri ko yake jin tsoron kambun baka ya dage da safe kafin ya je aiki ya karanta wannan wallahi idan bokan duniya suka haɗu duka a kanka ba abin da za su ma duka a ce duk duniya kai ake hari yau da bokan indiya na da na china da na ingila da na america kun san turawa ma suna da bokaye na kai ɗaya da na niger da na burkina faso na da na akwai wani kasa da ta shahara can na afirka ake zuwa duk a haɗu na da na gaba to duka duk a haɗu a ce kai ke yau ake son amma wani abu na cutarwa na tsafi wallahi ba zai kama ka sai dai gobe amma yau gobe kuma sai in ba ka yi ba to kuma ana sa a yi safe da yamma shi kenan ka zama kiwon ka tsar ka zama shi kenan kai da shedan sai kallo eh ka karanta da safe ka karanta da yamma la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu mulku wa lahu alhamdu wa ala kulli shay'in qadir cikin jarbi ne fa in ka jajartar jan tarbi kaga kai dari shikenan ka samu shikenan sai ka saki jikinka eh yin sai yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama masa garkuwa daga shedan a wannan ranar tunda safe har ya kai yamma kai ke ana bukatar kai na yamma eh sai ce kuma ba wanda zai yi wani aiki mai falalar da yayi sai dai wanda yayi yawan wanda ya fina shi eh sai wanda yayi wanda ya fina ka amma duk wani aiki da mutum zai yi in ba wannan ba to kana gaban shi sai dai wanda ya yi shi ya yi wanda ya fi naka sa'ana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya ce subhanallahi wa bihamdihi to dari subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi kana ta faɗa har so dari za a yafe masa kurakuran shi ko da kurakuran ya kai yawan kumfan kogi kusan musulmi ya ji daɗi wallahi eh ai tunda ka ga Allah ya barka ka shiga musulunci to yana son ka shiga aljanna idan Allah bai san mutum da rahama gaba ɗaya magana sai ta kare eh sai ta kare wani priest shekararsa talatin na wannan wata ƙasa ne ba Finland ba shekaransa saba'in da biyar kwanan ne ya musulunta shekaransa talatin ya ga yana jagorancin coci amma kawai ya ga Allah ya taimake shi in ka zo hoton shi a nan nan sai ka ce ka Allah ne rahama kenan sai musulunta ya zama musulmi yanzu to in Allah ya nufi mutum da rahama shi ke eh sai ka ga ya ba in ba haka ba shi kenan wanda duk ya mutu ba musulmi ba ya shiga wuta har abada jama Allah ya kiyaye wannan hadisi Imam Bukhari da Imam Muslim suka ruwaito shi wa an Abi Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wa sallam qala من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان كمن أعتك أربعة أنفس من ولد إسماعيل an samu hadisi daga abu ayyub al-ansari wato mai masauki mai masaukin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam je Madina a gidansa yana da gida irin gidan irin wannan gidajen da akwai su a Kano na gidan da ake yi a sa zana na sai ya zama kamar sama da ƙasa hawa ɗaya ne kawai za ta ga sama zana ne da yana gidansa ya ce kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya sauka sai aka bar wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙasa shi ya haka ne dan ganin wannan sai an hau sama nufin shi shi zai je yana sama ya fi bako na ƙasa amma ran farko sai ya gane ya yi kuskure ya ce ina saman annabi ina sama annabi na ƙasa gidan ya bari gaba ɗaya ya ce ba zai iya ya baro annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sauka kafin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi masallacinsa ya yi gidansa to shine yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce duk wanda yace la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ya faɗa haka so goma kaga in baka iya na ɗari ba sai kai na goma amma ka ji abin da zaka samu ya sha bamban da na ɗari za a baka lada kaman wanda yanta wuyaye daga cikin wuyaye mafi tsada shine daga cikin 'ya'yan Isma'il wato wuyaye mafi tsada mafi daraja za a baka lada wato Allah ya kira ya annabi sallallahu ya kira wani Isma'il ne don me don girmamawa don girmamawa wato shine kusan larabawa gaba ɗaya kuma mubalaga ce na cewa wato ka yanta mafi tsadan ɗan adam mafi daraja to za a ba mutum lada yanta rayuka guda hudu shi ma wani hadisin imamu bukari da musulun suka ruwaito shi wa an abi zar radiyallahu anhu qal qala li rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ala ukhbiruka bi ahabbi al-kalam ila Allah inna ahabba al-kalam ila Allah subhanallahi wa bihamdihi rawahu muslim an samu hadisi daga abin zarin yadda Allah tsara tabbata a gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mu yace shin bana baka labarin magana da Allah ya fito ya fito ba magana da Allah kalmar da Allah ya fito mutum ya furta sai yace mafi soyuwar magana a wajen Allah shine mutum ya ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi sai ta faɗa rawa muslim wa nabi malik al-ash'ari قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدهور شدر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض rawu muslim an samu hadisi daga abi malik al-ash'ari yadda Allah ya kara tabbata a gare shi yace annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wato tsarki wato yanki ne na imani wato rabi ne na imani in an ce tsarki nan ana nufin tsarkin zuciya da kuma tsarki na hissi na ruwa ana son musulmi ya zama kowane lokaci yana cikin tsarki wannan shi yasa ake son musulmi kada ya zama baya bai tare da alwala kai kokari ka koyi duk lokacin da alwalarka ta karye ka sake ba wai sai lokacin sallah ba ba wai sai zaka a in zaka je kasuwa kai alwala in zaka je office kai alwala in zaka meeting kai alwala duk inda zaka ka tabu da alwala saboda alwala tsaro ne alwala tsaro ne ga lada da za a yi ta baka wanda duk yake yawo da alwala yana samun wato wani ta goma shi a wajen Allah eh mu yawo da alwala ya fi mu yawo da police ai kun gane ko kaza ko wanda police yake bin shi ko saboda kar wani ya taba shi to bin da ya alwala ya fi shi dai ya fi samun tsaro eh saboda wata shi mala'iku suke masa eh Allah ka tsare ni sai ce mutum ya ce alhamdulillah to wannan kalma ita kadai tana cika ma'auni na tashin kiyama kuma mutum ya hada da subhanallah sai ce to su biyun kuma suna cika ma'auni ko kuma ladan mutum an tara ma ya kai abin da ke tsakanin sama da ƙasa da aka ai inda mutum ya yi ya bi Allah ya yi musulunci to Allah ya karɓi abin da ya yi to in Allah yadda akwai akwai sa rai eh akwai sa rai na samun rahamar Allah madaukakin sarki saboda ko labarin ceto mutum ya ji ya san duk in an gama ceton na a ce har wannan lokacin shi an rage shi a wuta ka san ba kanta na duk a ce duk an gama ceto annabawa sun yi ceto waliyan Allah sun yi ceto shahada'u sun yi ceto kai ordinary ma mutane sun yi ceto Allah maɗaukake sarki arhamun rahimi ya yi ceto a ce duk da haka an bar mutum a wuta a kagasa da alama mutum ya je wa Allah da kafirci Allah ya kiyaye eh shi yasa dole musulmi ya guji kafirci ya guji shirka da Allah eh kuma shaidan nan ya fi kauri ne yake so a yi mutane suna nan suna yi musamman lokacin da siyasa ta taho eh an siyasa eh galibi kamun kaga wanda ya siyasa ya shiga lami lafiya ba wannan su kullum akwai su amma ba su da yawa akwai su mutum ya da cewa ba wannan mugami da nake nema fa Allah ne in ya so zan samu da so ba zan samu a sai an ji an ce ko ana ha maza na ha mata eh za ka ga wani kafin a yi zaɓe kalan-kalan bokaye da za ka ga ya gana da su ko suna nan suna yi wani ya yi ta abu a yi ta binne-binne abin da raƙumi da rai abin da saniya da rai abin ne akuya da rai na? eh a sa laya a cikin bakin mamaci eh a je kabari a aje kaya waɗannan abubuwa musulmi in yayi ya rabu da Allah Allah ya rabu da Allah ba tarbi ba ba aska uku ba ko aska ɗari uku kake sawa wallahi mutum ya rabu da Allah ya bar musulunci abubuwa da yawa za ka gana yi eh kuma a je a yi kuma akwai masu akwai wanda ya raki a wajen boka yake shi da kai yake gaya mu ya ce sun je wani ne yake neman mukami ya ce sun je wajen wani boka a nan nasarawa ya ce sai da aka nuno mutum a cikin ruwa a zaune a kan kujera ta mulki yana juyawa aka gwada mashi gashi nan cewa ya ci zaɓe kun san ko firamare mai tuba wallahi kuma ya damki kudinsa sosai masu kyau ana ce Allah ya taimake shi ma da bai ci ba don wani abin taimakon Allah wani abin sai Allah ya hana ka sai katse ka ya sa ka kaciya ka dawo ka dawo hayyacin ka don wani in an sake shi ya kama layi shi kenan an gama sai sai kwatsam sai ji shi gaban Allah ku Allah kiyaye wa an sa'ad bin abi waqas radiyallahu anhu qala جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علمني كلاما أقوله قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلا بالله العزيز الحكيم قال فهؤلاء لربي فما لي قال قل اللهم اغفر لي وارحمني وهدني وارزقني رواه مسلم أسامو حديثي دقا ها شابيلا Na'am, an samu hadisi daga sa'ad dan Abi Waqqas. Yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi yace wani balaraban kauye ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yazo yace ya Rasulullah ka koya mun maganganu tasbihi tasbihi da zan ringa faɗi na na ringa magana na na ibada da zan ringa faɗi sai manzo Allah ya ce masa ka ringa cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika la ka ringa cewa kuma Allahu akbar kabira ka ringa cewa walhamdulillahi kaseera ka ringa cewa subhanallahi rabbil alamin ka ringa cewa wala haula wala quwwata illa billahi al-azizul hakim azizul hakim manzo Allah ya ga masa waɗannan kalmomi sai ya ce to ai duk waɗannan yabon Allah nake yi ni menene nawa a ciki wato me zai roƙa kaga da jin wannan kaga balaraban kauye ko na'am eh yace shi wannan ai yadi na Allah ne yadi yaban Allah ne zai yi amma shi ko me zai roƙi Allah wanda abu ne za a baki naki ne wato wancan yaban Allah ne sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ka ringa cewa Allahumma gafirli Allah ka yi mun gafara warhamni Allah ka yi mun rahama Allah ka ji kaina wahadini Allah ka shirye da ni warzuquni Allah ka azurta ni shikenan ya ji nashi ko wannan duka kuma nashi ne waɗancan duka yaban Allah ne wannan kuma Allahumma gafirli warhamni wahadini warzuquni guda hudu wannan akwai wanda ya zo guda bakwai wanda ake faɗi bayan an zauna daga ta an dago daga ruku daga sujada Allahumma ghfirli warhamni wahdini warzuqni wasturni na wa'afini wajbirni akwai mai shida akwai mai bakwai to duk wannan wannan ne guda hudu ne yace ka ringa faɗan haka idan kuka duba waɗannan addu'a idan Allah ya ma gafara magana ka ta kare in Allah ya ji kanka magana ka ta kare Allah ya shirye da kai magana ta kare idan Allah ya azurta ka arzikin Allah yana da yawa Allah duka ya azurta mu Allah ya azurta mu Allah mun gode babban arziki ne ya mana shine musulunci na ainihin ba wanda Allah bai bashi ba ko akwai a to alhamdulillah Allah ya kure mana arziki don babu wani arziki a gaban arzikin musulunci duk abin da za a baka ba musulunci sunan shi nafila eh shine farilla shi yasa in mutum yana kallon arziki a matsayin kuɗi kadai ko kuskure yake ba a san musulmi ya rufe shi ya rufe da an yi magana arziki sai ya tuno kuɗi na idan bai da kokobo aka ce Allah ya azurta shi zai biya shi ba shi ba shi a ciki a'a arziki suna nan da yawa babbar musulunci kaga lafiya ma arziki ne gani arziki ne ji arziki ne na ga su nan ga su nan ga su nan ka dinga lissafi ne sai mu kai zama baka gama lissafa arzikin Allah duka arziki ne da Allah zai janye wani a ciki da kana da ya shiga uku mutum ba zai gane da yawa abubuwa arziki ba ne sai ran da aka kwace abu eh sai ka ga ya gane ashe dai yana da muhimmanci Allah ya yi mana abubuwa da yawa na arziki eh to Allah madaukakin sarki ma ya baka arziki ya baka daman arki aiki da arzikin ma shi ma arziki ne eh ya baka lokaci ya baka dama aiki da lokacin ma arziki ne ya ma in wafaka ka zama kana tafiya akan hanya madaidaiciya wannan ba karaman arziki bane abubuwa da yawa Allah ya hada ka da makauta na gari shi ma arziki ne Allah ya hada ka da iyali ta gari ita ma arziki ne Allah ya hada ka da ƴaƴa na gari shi ma arziki ne ga sunan ga sunan ba za ka iya lissafa kamar da na faɗi arzikin suna da yawa dan kalman da ya ce al'urzuguni din karka dauka kawai yana nufin kudi a yana nufin sai kaga Allah madaukakin sarki ya azurta mutum ta ko ina to babban arziki da Allah mutum zai wa mutum kuma shine ya cika da imani kaga arziki babba sai kaga Allah ya sa lokacin da mala'ikan mutuwa zai zo ya same ka kana cikin ayyuka hidima kamar yadda ya samu limamin wannan garin yana cikin sallah abin shi na ya yi raka ɗaya ya tashi shi kenan mala'ikan mutuwa yau a nan yana gefe aka cika sallah shi kenan ya ya ya mutu abin shi ya huta ai kaga ba karamar Allah sun ya mutu yana sallah akwai wani ma da wata rana muna madina mutum bai kai hudu tsakaninmu da shi ba wallahi an yi rakatayin fajiri ana jiran a yi sallah asuba ya yi rakatayin fajiri yana zaune an zo ikama a shiyar su cikin masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to duk wannan rahama ce in ka ji labarin wato inda suke rasuwa ai ba da shiru ake yi shiru Allah ya kiyaye to babu yana da yawa sai mu tsaya nan game da
Thank you.
za a liƙa mai alade musulmi ne kodon alade na ba gaskiya ba ne sanar musulmi ba zai yi ba kadan eh na na ga na sallaba wato manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da aka yi maganar magani da giya yace Allah bai sanya lai yaj'alillahu shifa'a ummati fi ma harrama alaiha Allah bai sanya warakar al'umma ta ba cikin abin da ya haramta mata ya haramta masa abu sannan ya sa warakar su a ciki Allah bai haka ba da haka a nemi wani magani kuma wanda za su je su ringa sa zuciyar alade su sa amma mu ba mu na ai da sa ma zuciyar alade gara ka hakura ka mutu na ƙwarai da gaske gara ka gora ka koma ga Allah mutuwar nan ma to za ka koma wajen kaga kaga su sayidina abubakar su sayidina umar na a ya kuma wani a sama zuciya alade kuma a zo a lamta ma alade ka zo ka mutu nan ka sha abin da zai faru kenan kaga 2-0 ne to a musulunce hukunci cewa mutum zai yi magani ba zai yi magani ba maza Allah ya gaya mana duk abin da Allah ya haramta to bai sanya walakan mu a ciki ba da haka ba mu da la'alami alaihi salam kai to kana buguwan ka tukuru a tambaya ne ai ba kai ka sani ba na a'a in dai kana buguwa to cin gore ya zama haram a wajenka ai mutane su gane abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama yace kullu muskirun haram wani hadisi yace kullu muskirin khamr wa kullu khamrun haram duk abinda zai sa maye haramun ne ba wai sai abin ya zama haram ba ai misafin na yi bayani laraba suna giya da nabiz nabiz nan tsimi suna yin tsimi na giya da inabi kai tana ana yin giya da dabino kamar yadda ake yin giya da fura ko ko ba yi ko ba yi to da dawa ana yi da dawa ana yi da alkama da haka shin alkama halal ne ba yana nufin amma in lokacin da ya zama giya da safe har wani ba ya gaya mana yadda ake yi ko cewa ana barin shi ne har yayi tsiro to a narkade shi kenan ya zama giya duk mutum ya sha yayi ba to shan wannan haramun ne da duk wata giya duk giya giya giya ce amma ba a duba wai cewa abin da aka yi giya wai shi yasa kaga a malaman musulunci ai akwai sabani shin giya najasa ce ko ba najasa ba akwai malaman musulunci da suka tafi akan giya ba najasa ba ce an an gane saboda ba dole ne abin da aka yi giya da shi ya zama najasa ba za a iya yin giya da abu mai kyau wanda halal ne a ci da haka amma tana na a matsayin haramun din ta na giya amma kuma za ta iya taba ka kai sallah eh na'am anesthesia to a allura wanda ake wa masu wanda ake wa operation a tana sa maye tana sa mutum ya ji bai san inda yake malaman musulunci sun yi bayani haka a matsayinta don ba matsayin giya a takaice dai ita za a iya yi in ya kama a yi sana a babin larura ai ita ba ita ce maganin ba ita ba ita ce maganin ba ita ana yi ne wato wasila ne na awa mutum magani in za a wa mutum operation ne ake masa ko dan ya bace ne aka ce ya jira jin zafin jikinsa yau in an taba shi da sauransu wannan da shine abin da malamai suka faɗi eh da yawa an daina a duniya na sani akwai inda ma an daina allura akwai inda wasu abu abinda duniya yanzu ana ma wasu operation ma ana hira da shi na? eh ka gani ka gani da haka abubuwan suna nan amma dai abu na haram a cewa shi ne magani da musulmi zai dinga sha shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam a Allah Allah mutum ne ya shiga kasuwa ya manta bai addu'a ba yana cikin kasuwa sai ya tuna ya yi zai samu lada insha Allah duk abin da aka tuna na alheri da ke ai Allah ladan yake so ya ba mutane eh aka yi baka ji cin abinci ma ba ka cin kamanta kana tsakiya ka ce bismillah awwaluhu wa akhiruhu sai a baka lada duk waɗannan falala ce zaka ga to Allah yake so kai ayi ma kuma wallahi zul fadlil azim Allah yana da falala mai girma yana da abun bayarwa baya karewa eh Allahu akbar sallu ala nabiyil karim mutane suna wanda ya jarrabawa yana son a kira shi akwai masu bukata dukkan mu muna da bukata Allah madaukakin sarki ya biya mana bukatun Allah madaukakin sarki marasa lafiyar mu Allah ba su lafiya wanda suke da damuwa Allah madaukakin sarki ya yi musu Allah madaukakin sarki ya tsare mana imani Allah ya tsare mana rayuwar mu Allah ya tsare mana mutunci Allah ya samu rayuwar musulmi musulmuna musulmi ku karanta fatiha bismillahir rahmanir rahim الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين